أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق على خاتم ما سبقنا صلى بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم نعم نعم لا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون don haka ya rasulallah kada faɗinsu da suke yi gare ka da suke cewa kai ba annabi ba ne da kuma maganganu da suke yi a janibin shugaba sallallahu alaihi wasallama wanda bai kamata ba Allah ya ce to wannan kada ya dame ka ya rasulallah haƙiƙa mu mun san abin da suke koyewa da kuma abin da suke bayyanawa to kuma ubangiji tabaraka wata'ala zai sakayya musu akan wannan aiki wannan a nan wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala yana yin rarrashi ga janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne irin abin da su kafirai suke yi na rashin ladabi da abin da bai kamata ba ga wannan hadara wadda take muƙaddasa to shine Allah yake rarrashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan nan wada shi yasa zaka ga kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi yake cewa ashaddu bala'an al-anbiya'u fala amsalu fala amsala wanda suka mafi tsananin daukan bala'i a gurin Allah su ne annabawa irin bala'in da suka dauka to wani su baya dauka to daga nan kuma sai na baya sai na baya wanda suke bin su sai wanda suke bin su sai wanda suke bin su yawwa gurgurdan irin yadda kake a gurin Allah gurgurdan irin bala'in da za a dora ma to yasa su annabawa irin abin da Allah yake jarrabar annabawa da su na sha'anin izayar halitta da cutarwa da waninsu su to babu wani abin halitta da ake masa irin wannan jarrabar shi sa kaga a cikin kashfil ilbas shi ke cewa da a ce haduwar halitta ga wani shi yake nuna darajarsa da kasaitarsa da girmansa da babu wanda halitta za ta haɗu akan ganin girmansa da girmama shi da soyayya gare shi irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to abin ba haka bane na'am ya ce a walam yara linsanu yanzu shi mutum shi mutum bai sani ba ne shi ne asi dan wa'ilu bai sani ba cewa haƙiƙa mu mun halicce shi daga nuɗufa shi ne maniyi har izuwa kuma muka juya shi ya koma kuma da ƙarfinsa ya zama mai ƙarfi kuma sai gashi kawai kuma yanzu hasimu yana mai tsananin husuma gare mu mubinin husuma wadda take mabayyaniya baya duba haka ne cewa an halicce shi daga nudufa yawa idan mutum ya duba ya ga asalinsa ai babu wani husuma da zai yi sannan kuma babu wani jiji da kai da zai yi yawa asalin mutum dai wannan da ya tarkibi na jiki din na asalin da ne wannan dugon mani din ne wanda idan ya sauka ma a jiki kokari zaka kaga ka wanke shi saboda najastuwarsa in ya sauka a waje kokari aka ake a ga an wanke shi to daga nan shi mutum ya kasance na'am shi sa kaga a cikin hadisin sayyidina Anas yake cewa yake cewa yayin da ita nudufa ta sauka a cikin mahaifa to tana sauka ne a hannun mala'ika mala'ika zai ce ya rabu nudufatan can kuma in ta juya ta zama alka ta zama gudan jini ubangiji mala'ikan zai ce ya rabu alaƙatan ai rabu alaƙatan idan ta juya kuma can kuma in ta juya ta zama tsoka ubangiji ya ce ai rabu shi mala'ika ya ce ai rabu mubgatan to daga nan kuma sai kuma ya tambayi ubangiji a zakarun am unsa famar rizku famal ajalu ya ubangiji wannan nudufa da ta sauka a cikin mahaifa za a yi namiji ne ko kuma mace za a yi sannan famar rizku me arzikinsa famal ajalu kuma menene ajalinsa menene iya ajalinsa to daga nan duk za a tabbatar a cikin mutum to idan mutum yana duba irin wannan da gaske to zai ga mutum ba mutum ba mutum sai ga shi ba ba komai bane kuma daman ba komai din bane kuma to mutum kuma ba zai yi dagawa ba na'am wa daraba lana masalan wa nasiya khalqahu shikenan kuma ya sanya mana kwatance a cikin wannan ya sanya kwatance gare mu wani siya halƙahu ya manta halittarsa cewa shi fa an halicce shi daga mani ƙala man yuhiyar izama huwa ramim yana cewa wane ne zai rayar da wa'annan ƙasusuwa a halin su ƙasusuwan suna diddige an ce wannan shi ne shi al'asi ɗan wa'il da ya ɗauko ƙashi kashi wanda yake diddigagge haka ya je gurin shugaba sallallahu alaihi wasallama an ci sai gurguza wannan kashin ya marmashe shi ya sheke shi a cikin iska sai yake cewa yake cewa yake cewa ga shugaba sallallahu alaihi wasallama yanzu kana ganin ubangiji zai tayar da wannan zai rayar da wannan kashin to an ce shugaba sallallahu alaihi wasallama ya tabbata masa ya ce Allah zai ta rayar da shi kuma wai dukhilukan nar kuma bayan haka kuma ubangiji zai shigar da zai shigar da kai wuta to an ce shine dalilin saukan ita wannan ayar da aka karanta yanzu na'am Ƙul ka gaya musu ko ka gaya masa ya rasulallah allazi an sha'a awwala marra wannan wanda ya ƙage ta a farko alhalin babu ya zo ya yi to shi ne a yi kirayar da ita shi zai tashe ta wa huwa bi kulli khalqin alim shi kuma masoyi masani ne ga dukkanin abin halittarsa dukkanin halittarsa ubangiji ya san ya san su a jumlatan din su da kuma tafsilan din su ubangiji ya san su ya san halittarsa yawa daban-daban din su da kuma jumla din su ubangiji ya san su in ba Allah ba da ya san wannan yawa yanzu ko ko yanzu wanda suke masu kula da ƙasar nan ba za su ce sun san kowa na ƙasar nan ba yanzu mutum sai da a yi kintata a ce mutanen najeriya miliyan kaza mutanen kano miliyan kaza saboda ai lokacin da aka zo ana yin lissafin ma a lokacin wani ya mutu lokacin da ka ɗauki biro kana cikin lissafin a lokacin wasu sun mutu wasu sun rayu wasu sun mutu wasu shi ku Allah fa Allah ku a ya san komai ya san kowa kafin ma ya kasance ya sani yawwa to a tura kuma ta mutane sai ya ce halku dukkanin halittarsa komai komai Allah ya san shi kowa Allah ya sani sabanin wani to ba kuma shi yasa babu wanda ya siffantu da siffar ilimi a haƙiƙa a haƙiƙa babu wani masani in ba Allah ba shi ya san komai gaba da bayansa ciki da baiɗinsa Allah shi ya sani amma in ba Allah ba kowa dai ilimin wara ijabin kawai gashi nan dai ya dan sani haka dulumdulin amma haƙiƙar sanin abu sai Allah na'am wannan da yake sanya ya sanya muku wuta daga cikin bishiya wadda take koriya koriyar bishiya shine kaga nan ya ce na ce shine afaru da almaruhu shine bishiyar zurman da tumfafiya ubangiji ya fitan muku da wuta daga cikin wannan bishiyar duk yana janyo su ne akan sa fahimci yanzu wanda ya wannan a ce bashi da ikon da zai rayar da matace bishiya an san yadda bishiya take bishiya ga ruwa a jikinta ice ne a jiki wuta ma ai kona bishiya take amma ubangiji tabaraka wata ala ya fitan muku da wuta daga cikin ita danyar bishiya yawwa ita bishiya ce wadda su larabawa sun santa a wannan lokacin allahu alamu ko har yanzu irin su yadda malamai suka faɗi wannan zurman da shi tumfafiyar ko irin ta ne a yanzu ko kuma a'a wata bishiya ce daban irin nasu ne na wannan lokacin su da ake mahaɗaba da wannan lokacin allahu alamu na faiza antum minhu tuqidu sai gashi kawai kuna hura wuta minhu daga jikin wannan itaciyar duk wanda yana nuni akan girman kudurar ubangiji ne cewa lalle ne ubangijin da ya haka to ya kuma tasar da matacce na'am
أوليس الذي خلق السماوات والأرض أفيها يخلق مثلهم ala an ya khaluqa ألا أن يخلق مثلهم بل وهو الخلاق العليم awalaysa allazi khalaqa as-samawati wal arda yanzu wannan wanda ya halici sammai da ƙasai tare da girman sammai da ƙasai wanda babu wanda ya san irin abubuwa na ajaib da halittun da suke cikin sammai da ƙasai in ba Allah ba yanzu wanda ya wa'annan bai zamo mai iko bisa halik- halittar kwatancinsu ba bali ya ce haka ne ubangiji mai iko ne akan yin haka ubangiji ya ba kansa amsa wa huwal khallaqu shine mai yawan halitta Allah al'alimu kuma masani ga komai duk wannan ubangiji tabaraka wa ta'ala fa yana nuna kansa ne yana so a tafi gurinsa a yi jam'i zuwa ga Allah yana kora cewa kada ka yi shirku da Allah kada ka haɗa Allah da wani kakka ga wani abu ba ubangiji ba yana tura bayansa zuwa gare shi ne na'am
إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون innama amurhu dal dira lamarin ubangiji sha'anin ubangiji idan ya nufi yin wani abu in ya nufi yin wani abu to yana cewa da abin ne kul kasance fa ya kun wannan abin sai ya kasance ma'ana iradar su take nufar abin in dai iradar ta nufi abin to abin sai ya kasance kawai yawwa in kaga bai zamo ba to Allah bai nufi wannan abin ba amma in dai iradarsa ta nufi wannan abin ko menene to shi kuma abin nan sai ya zamo yadda ubangiji tabaraka wa ta'ala yake so na'am
وأنا الذي بيدي ملكوت كل شيء وإليه ترجعون to don haka wato tsarki ya tabbata ga wannan da mulkin komai yake ga ikonsa mulkin komai yake gurinsa shine Allah yake da iko akan komai akan kowa wa ilayhi turja'un kuma gare shi ne kuke komawa na'am
سورة يكفي مكية وآيات واثنتا وثمانون آية بسم الله الرحمن الرحيم والسابعة سبعة to alhamdulillah ƙarshen wannan sura ta yasin kenan mai aya 82 ko 83 to yanzu kuma za mu shiga suratu safati shi ne ya fara da cewa ita makkiya ce ayoyinta 82 ne ta fara da faɗin allah da yake cewa bismillahir rahmanir rahim wa safati saffa ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yi rantsuwa da masu yin safu safu cikin ibada ko kuma wanda suke daga fukafukinsu a cikin iska suna sauraron abin da ubangiji zai umarce su da shi su ne mala'iku na'am da kuma wanda suke masu masu koro girgiji shine zazarar din su ne mala'iku wanda suke kora zir- girgiji suke kora shi su ma ubangiji ya yi rantsuwa da su da kuma waɗanda suke mala'iku wanda suke masu biya wato zikiran shine alkur'ani ko kuma yin tasbihi ga ubangiji
إن إلهكم لواحد to ga jawabin rantsuwar bayan ubangiji ya yi rantsuwa shine ke cewa haƙiƙa ubangijinku ku mutanen maka da ma wasunsu saboda su ake mahaɗaba a wannan lokacin haƙiƙa ubangijinku lawahidun shine ƙwaya ɗaya tak tilo fardu kenan shine ƙwaya ɗaya wahidin fi afa'alihi wahidin fi zatihi wa fi afa'alihi wa fi sifatihi yawwa shi shi kadai ne a cikin zatinsa ba komai babu kowa shi shi kadai ne a cikin wahadaniyarsa haka nan wafi a fa'alihi shi shi kadai ne babu wani wanda yake tarayya da shi a cikin afa'alin to ai ai sai an samu ma mai tarayya da shi a cikin zatinsa sannan za a sami mai tarayya da shi a cikin afa'alinsa tun da ba a sami mai tarayya da shi a cikin zatinsa ba ya za a sami mai tarayya da shi a cikin afa'alinsa ko siffarsa to kaga ai babu kenan tu- ba- ba za ta yi a samu haka ba shi shi kadai ne a cikin zatinsa babu wani wanda ya tarayya da shi yawwa la ilaha illallah kenan la ilaha illallah yawwa babu komai babu kowa ba mai yin komai ba mai yin komai ba mai yin kowa illallah sai Allah duk wani abu ba shi ba ala kulli shay kulli shay'in ma khalallaha batilun daga bakin manzon Allah yawwa duk wani abu wanda ba Allah ba yace batilun ƙarya ne in dai ba Allah ba ne ƙarya ne ah to ka taba ganin gaskiya ta ta ƙare duk abin da kake ganin su yau kana ganin sa kana ganin sa wata ran za a zo babu shi ai kaga ya zama kuma akwai ya kenan ko kuma da babu shi can kuma sai ka zo ka gan shi A- kuma ana nan ana nan sai zo kuma babu to kaga abin nan hakikanin sa dai babu ne yawwa shi sa a cikin a cikin muqaddama da Shehu Tijani yake a cikin Jawahirul Ma'ani daga ciki kaga yake faɗe yake cewa dukkanin wata siffa ta Allah da za ka ganta a cikin a jikin wani mahaluki to wannan siffar ba haƙiƙa ba ce arda ce yanzu rayuwa a jikin mahaluki arda ce ba haƙiƙa ba ce rayuwa kawai an ɗan baka ne aro wata ran za a zo a gaba mu idan ka ga baiwa a tare da kai wani abu ne wani abu zai zo ya wuce idan ka ga gani a tare da kai shi ma wannan wani ardi ne ba haƙiƙi ba ne tunda ai ba komai kake gani ba kuma ganin zai zo ya tafi a kusan da za a zo ka makance tunda za ka mutu in ka gaji a gurin ka duk wannan aridi ba ne ba haƙiƙi ba ne Allah shi ne wanda yake da haƙiƙi siffarsa ta jinsa da ganinsa da af'alinsa da zancinsa yake haƙiƙa yawwa to kaga da sai ga dai Allah nan dai shi ne Allah duk wanda ba shi ba in ka ce masa Allah to wannan ka fada cikin halaka ka fada cikin cikin halaka ka fada cikin kafirci shi sa ba yadda za a yi a kalli wani mutum a ce masa Allah wala nabiyin wala waliyin ko annabin Allah ne ba za ka kalli wani annabi na Allah ka ce masa Allah ba babu shi yasa idan ka duba can a cikin firiyadu tafsir wajen tafsirin wannan ayat take cewa wa rabbuka ya khaluqu ma yasha'u wa yakhtaru a nan wajen ka duba kaga abin da Maulana Shehu Ibrahim yake faɗa abin da yake cewa yake cewa farko sai yake cewa Jibril laysa lahu ikhtiyar Mika'il laysa lahu ikhtiyar Jibril bashi da zabi Allah shi ne mai komai mika'ilu israfilu azra'ilu sai gangaro yana ibrahim babu zaɓi a gurinsa abin nan Allah ne musa isa ƙarshe ƙarshe sai gangaro har ya zo kan shugaba sai ya ce Allah dai shi ne mai ko in ka ga wani abu a gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na irin abin da Allah ya tajjali ga jarabin manzan Allah na girma na ɗaukaka to a haƙiƙa abin a gurin Allah yake a haƙiƙa haƙiƙa a gurin Allah yake Allah nan dai shi ne in aka ce Allah ba komai fa ya yi ƙasa babu ne sai Allah nan yawwa to shi sa ɗan uwa a dinga kiyayewa da Allah a dinga kiyayewa kada ka ɗauki wani abu ko irin tarbiyya da ake faɗa ka ɗauki wani abu ka ce masa Allah ba haka ake ni ba wannan kafirci ne wannan kuskure ne yawwa ka kalli wani abu ko wani mazhabi ko wani bawan Allah saboda kadasarsa ko wani waliyi ko wani annabin Allah ka ce masa Allah ko ka dangana masa aikin Allah ko ka dangana ai kamar ka wani bayyana ne na Allah kaga wannan ya zama irin abin da su nasara suke ga annabi Isa wannan duk kuskure ne ba haka ake nufi ba a fahimci wannan ba haka ake nufi ka galla abu a ce wai ai mazahari ne na Allah ba haka ake ba ko kuma kalla abu ka ce ai tajalli ne na Allah Allah ne bayyana ba haka ake nufi ba ba shi ake nufi da tajalli ba an aka ce Allah to babu komai babu kowa in aka ce Allah shi shi ne shi yake cewa shi wal insani mahama alatan martabatu fa huwa mazharu shi mutum duk inda ya kai da daukaka mazhari ne shi ko mazhari ba hakika bane hakika shine Allah na'am Allah sa mu dace to mu ji رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق yace shi alwahid din nan da ake magana a kansa shine farabbus samawati wal ardi ubangijin sammai da kasai wa ma bainahuma da abin da yake tsakaninsu shine ubangijinsu wa rabbul mashariqi da kuma shine ubangijin mahudar rana in kamar yadda muka yi bayani jiya yawa ya ce rabbul mashariqi ya zo kuma ya zo da da tasniya mashariqai ne kaga nan kuma sai ya zo rabbul mashariqi shine kaga suke faɗa suke cewa a cikin shekara ta inda rana ta fito yau to gobe ba ta nan take fitowa ba daga nan har shekara ta dawo kullum akwai ta inda ke fitowa shi yasa ya ce rabbul mashariki isa wal magaribi lishamsi laha kulli yawmin mashraqun wa magarabun ko yawa laha kulli yawmin mashruqun wa magaribun kamar yadda shi mufassir ya faɗa ana
إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب
ya ce haƙiƙa mu mun ƙawata sama sama sama wadda take makusanciya ita ce wannan saman nan ta duniya da taurari waɗanda suke masu haske
ونجزا من كل شيطان مارد wahibzan haka nan mun kiyaye ta daga dukkanin wani shaidani wanda yake maridin wanda yake mai fita daga cikin ɗa'ar ubangiji
لا يسمعون إلى الملائكة ويكسبون من كل جانب ya ce la yasma'una su wa'annan shaidanu ba sa yin sauraro zuwa ga almala'ul a'ala su ne mala'iku a cikin sama ba sa iya sauraro zuwa gare shi wa yuqzafuna ana jifan su shaidanin min kulli janibin daga kowanne sasanni na sama duhuran ababen jefewa
دخولها ولهم عذاب واصب ya ce kuma azaba wadda take madawwamiya ta tabbata gare su
إلا من سلم وتأمل فأتبعه شهاب سائر sai wanda ya fauci wani abin fauta shine wanda ya fauci wata kalma daga cikin su shedanin fa'atba'ahu shahabin sai wani tartsatsi ya biyo shi saƙibin wanda yake mai hudawa mai ƙonewa shikenan sai ya ko- ya ƙone shi kafin bayanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka mala'iku suke yi saboda haka tunda su su haka jinnu suke yi afuwa su jinnu shaidanu Allah ya ba su laɗafa wadda ta waninci irin ta su mala'iku yan kaga shi dan adam ai shi jikinsa kasafa ne a jikinsa shi yasa yanzu da za a kulle nan a gine kofar nan ba wanda zai iya fita daga nan wadan shi ko shaidanu ba haka bane shaidani ka sa shi a cikin kwalaba ma sai ya fice wasa in ka zo kai gini ka rufe sai ya huda sai ya fice wasa yanzu yanzu ne yana nan sai ya gan shi ana kaga shi ma haka mala'ika yake ko to saboda ladafar jikinsu ne to wannan ladafar da, da suke da ita shi sa suke da damar da za wannan ya hau kan wannan wannan ya hau kan wannan har sai sun je can sama saboda wannan ladafa ta jikinsu sai su dinga jiyo irin maganganu na mala'iku ka san ya tabbata cewa idan ubangi tabaraka wa ta'ala ya hukunta wani abu to mala'ikun da suke al'arshi za su kaskan da kai da ubangi suna tasbihi sai su jiyo su kuma sai su gaya mala'iku wanda suke nas- na saman na na ƙasa da su har izuwa na ƙasan bakwai su kuma na shida su ce ma za ƙala rabbuna mai ubangijin mu yace har a zo kan mala'iku da suke saman duniya sai a sanar da su a ce ma za ƙala rabbuna mai ubangiji ki sai a ga musu ga uban- ga abin da halara ta zartar to su shaidanu sada wannan ladafar tasu sai su dinga juwan- jiyo wannan maganganun na mala'iku to sadauka idan suka jiyo abinda suka dan cafto kalma ɗaya ne kalma biyu ne sai su zo ƙasa sai su dinga bin bokaye suna sanar da su sai a je gurin boka sai a ce masa ai za a yi kaza za a yi kaza sai su ƙara da ƙaryace ƙaryace bila adadin sai su gaya musu su kuma wannan she- su kuma wannan bokayen sai su je sai su ta wannan shirmansu da wannan abin abin da suke yi kenan to lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana to ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ya tsare sama sai ya tsare kuma saboda albarkar annabi idan sun tafi sun tafi sun je za su jiyo wannan kalmomin sai Allah sai ya turo shi wannan taratsatsi shine kaga fa'at ba'ahu shahabun saqimun sai zo su jefo su sai su watsu shine kaga lokacin da shugaba sallallahu alaihi wasallama ya tafi nan wajen nahala nahalatu yana yin sallah anan lokacin su kuma shedanu sun kewaya sun kewaya an hana su jiyo sama sai suka je suke gawa shi iblis sai su- ko yan uwansu shi suke cewa lalle akwai wani abu da ya faru to an ce suna kewayawa suna kewayawa har sai suka ji suna wannan waje na halatu shikenan sai suka sa- suka dace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen yana karanta alqur'ani saboda haka sai da suka ji alkur'ani sai suka dawo suke ga wa ƴan uwansu shedanu sai suka ce to ai abin da ya tsire ku a shi wannan shine abin da ya tsire ku ga barin jiyo abin jiyo mala'ul ala shine Allah yake faɗa a cikin surar uluhiyya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rushd fa amanna bi na'am fastaftihim ya ce ka nemi labarinsu ya rasulallah su mutanen maka ahun ashaddu halkan yanzu su ne mafi tsanani mafi ya karfi wajen halitta ko kuma waɗanda muka halitta daga cikin mala'iku da sammai da ƙasai da abin da yake tsakaninsu allah ya ce inna halakanahum haƙiƙa fa mu fa mun halicce su ne ma'ana asalinsu shi ne annaba adamu min dinin lazibin daga yumbu wanda yake mai danko daga nan aka yi asalinku tun daga asalin ka ya kasance daga yumbu kai ma daga yumbun ne yawwa yumbu ne wanda yake mai danko ka san yumbu yanzu ka samu yumbu aka hada shi da garuwa dole aka cakuɗa shi aka tattaka shi balantana irin ƙasar nan za ga an tattaka ta an jika ta ta kwana an zo an tattata ka an tattaka ta ya zama ta haɗe da wannan ruwan sai ga hawan danko za ta dinga yi to wannan shine ɗan adam shine aka haɗa shi da yumɓu da ruwa da iska da menene ɗayan guda hudu ruwa iska wuta to ta nan ɗan adam yake shi yasa za ga wani sai ga a cikin halittarsa sai ka ga ruwan ya fi rinjaye wani sai ga turbaya ta rinjaye a cikin halittar tasa a cikin ahawarinsa abin ya fito wani sai ga wuta wani kuma sai ga ruwa to duk wannan hikimar Allah ce na'am ya ce bari dai in ji ubangiji a jibta ya rasulullahi kana mamakin irin abin da suke ma na karyatawa wais haruna su kuma su kuma suna yin suna yin izgilanci daga mamakinka wai za zukiru idan aka yi musu wa'azi aka yi musu gargadi la yazkuruna ba sa wa'azantuwa duk abin da za a zo musu da shi na wa'azi na gargadi a karanta musu alkur'ani ga manzon Allah tsakaninsu wannan ba sa su wa'azantu saboda Allah ya tusa zuciyar tasu na'am wa izara wa ayatan idan suka ga wata aya manzo Allah ya zo musu da wata aya kamar irin kecewar wata irin yadda ya zo a cikin hadisin Abdullahi hadisin Abdullahi bin Mas'ud da hadisin Sayyidina Anas wanda hadisai ne ingatattu yake cewa su mutanen maka sun nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu wata aya wata hujja da take dalala take nuni akan gaskiyarsa yace fa arahumul qamara shaqqataini sai ya nuna musu wata gida biyu sai ga wata ya tsage manzon Allah ya nuna musu a cikin wani hadisin ma ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai da ya kira watan watan ya tsage yace musu ishadu ku shaida ku gani ku gani manzala ya tsaga musu wata irin magana da bishiya da manzala ya dinga yi tun a maka manzo Allah zai wuce bishiya ta dinga gaishe tana assalamu alayka ya rasulullah yadda yake faɗa cikin hadisin muslimu inni la a'rufu hajaran kana yusallimu alayya qabla an ub'asa ni na san wani dutse da yake gaishe ni tun a maka tun kafin aiko ni duk wannan ayoyin sun gani sun gani sun gani sun gani amma kuma yastaskiruna sai su dinga yin izgilanci da su sai su ce ai wannan bai zamo ba shi wannan ayoyin mu'ujizin da manzon Allah ya zo da shi ba su zamo ba illa sihirin mubinin face sihiri ne kawai wanda yake mabayyana sai ce wa duk tsafi ne eh ka san wanda baya son gaskiya duk irin abin da za a nuna masa na gaskiya bai yadda ba wannan nazga yahudiya kenan irin halin yahudi kenan yawwa wanda baya son gaskiya duk irin abin da za a gaya masa to wannan gwanda ma ka kyale shi yawwa in dai mutum yana yana kaushi sa shi halin hasade kuma kenan su yahudu dama hassada ce ta hana su bin manzan Allah to halin hasidi kenan shi hasidi duk inda zai ga gaskiya sai yayi tawili ba zai iya binta ba ba zai bu ba yawwa shi kuma ba a son haka an fi so kawai ka gama ka ɗauki kanka ban sani ba duk inda na gas- gaskiya shikenan gaskiya ce na bi yawanci duk irin umarni da yake zuwa yana bin irin wa'annan ne masu neman gaskiya amma su irin wa'annan wannan ba a magana a kansu na'am
أإذا متنا وكنا ترابا وإذا مرضنا وهو su dai masu musun tashin alkiyama sai su ce wai yanzu idan muka mutu muka zamo tarbaya muka zamo kasusuwa a inna lama buƙusuna yanzu kuma haƙiƙa mu kuma za mu zamo ababen tasowa ya zama an taso mu ya ce hadda iyayenmu wanda suka na farko duk za a taso da mu suna masu inkarin haka قلنا وأنتم داخلون kulna amin ka gaya musu ya rasulullahi za a taso su za a taso ku bayan kun mutu za a dawo da ku wa antum dakhiluna ku alhalin kuma ku kuna makaskanta
إنما هي زجرة واحدة ai tashin na فهم يرجعون yace shi tashin naku dali ce ba wani ba wani wahala bane ba wani abu za a zo ai tai na wahala ko wani mutum ba ana tunanin an tashi ku ku tare mana nan ku ku- wannan sai sai mutum shine in za a yi taro yanzu yanzu nan aka zo aka ce eh, za a yi taro sai a ce to a zo a yi mitin security kulan mana da bangaren nan ku ku kulan mana da bangaren nan ku ku kulan mana da bangaren nan kan nan su yi boro ko kuma yanzu hukuma za a ce a- akwai masu tsaron waje kaza masu tsaron gari kaza a dinga kula shi ku Allah ba haka bane ina shi ba Allah- shi lamar fa inda ma hiya zajratun wahida kawai tsawa ce kawai kwaya ɗaya ta ce busar israfilu fa'izahun yanzuruna sai ka gansu kawai su halit- halitta yanzuru yanzuruna suna sauraron me za a yi da su kawai buz- ana yin wannan busan na ta israfilu Allah ya izini kowa kuma sai ya tashi kowa kuma abin da ake muradi da shi shi zai yi shi sa ya ce yanzuruna suna kuma dakon abin da kuma ake- za- za za a yi da su kowa fa kowa kuma dako yake ya za a yi da shi abin da aka nufa da shi shi zai yi wannan si- shi shi sa kaga mai kawa'idi yake cewa wa nafu wa nafiyu tasiri bi daba'in da kuma wa nafiyu tasiri bi quwwatin Allah kenan koyewar tasiri da ɗabi'a a ɗabi'ance yanzu inda a ɗabi'ance ne tashin alkiyama a ce a hannun mutum yake alat takadiri irin wannan taron da tun tun yanzu an fara mitin ana fitar da kwamati kwamati wanda za shi shirya shi haka ne da tun an fara kwamiti yad- yanzu ko taron molidi yanzu a sun fara ko an- an shekara ana mitin ana kwamiti in an zo ya za a yi kai kai kaza wani abincin ku kula da baki waje kaza ku ku kula saboda akwai masu sata waya kada kaza duk sa'an wannan to shi ku Allah kore tasiri shi babu wannan a cewa sai da ɗabi'a za a tabbatar da wannan babu wannan yawa yin taron alkyama fa daga na farko fa har na ƙarshe za a tashi tun daga annaba adamu har zuwa na ƙarshen halitta kowa kuma kaka ce mutum kawai aljanu sun taru mutane sun taru ƙwarika sun taru dabbobi sun taru abin da ka sani kowa ya taru a cikin filin mahashar to ka san inda ba Allah ba ne zai ji tsoro zai ce kai wannan halitta za su iya min tawu- tawaye ƙarshen ta ma a juyin mulki ko a to ai aljani ɗaya haddafa mala'iku ai inda ala takadiri mutum ne za a iya tunanin haka sai a kafa kwamammaci da za a kula shi amma saboda rabbul izzati ne babu wannan wa nafayu tasiri da daba'in wa nafayu tasiri bi quwwatin to Allah kenan
وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين yace su kafirai sai su faɗa ya wailana ya halaka su wayo aka ba su ce in tashi ya halaka su hada yawmuddini wannan shine ranar sakamako ko kuma mala'iku ne su ko kuma mala'iku su gaya musu haka su ce hada yawmuddini wannan ranar sakamako ne
هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون sai a ce da su wannan shine yini na rabe-rabe na hukuncin nan tsakanin halitta wanda kuka kusanci kuna karyatawa
يحشي الذين ظلموا وأزواجهم Wa'az.
وراءهم يعبدون ya ce sai a ce da su ku tattaro wa'annan da suka yi zalunci kansu shine suka yi shirku da Allah wa azwajahum da kuma ababen gwamunsu su ne ƙurana uhun minan shayaɗin wanda suka ababen gwamunsu wanda suke tare da su gurin yin shirku da Allah ko da yake a gurin wasu malaman tafsiri a nan wajen wa'azwajen sun ce da matayensu kamar yadda shi abdullahi bin abbas ya faɗa da matayensu wanda suka zama sun bi su akan wannan kafircin nasu ku tattara su wa ma kanu ya abuduna min dunillahi da abin da suke bautawa ba Allah ba na'am من دون الله فاهدوهم إلى سواء الجحيم fahaduhum ku shiryatar da su ku nuna musu ku kora su ila siratal jahim zuwa hanyar wuta subhanallah
وقفوهم إنهم مسؤولون na'am waqifuhum Allah ya ce waqifuhum ku dakatar da su shine nan fasir ya ce inda siradi a wajen siradi ka san shi siradi kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi kowa sai ya bi ta kan siradi mala Allah abin tsoro ne kowa in ya je alkiyama sai ya sai dai kuma shi siradin shi mumini ma sai ya haye siradin bai san ya haye siradin ba amin bai san ya haɗe siraɗin ba wanda ya ba Allah ya ba annabi sai ya zo ma ana siraɗin ina bai sani ba to ana tashi kana tare da annabi mala yawwa ba nan manzo Allah zai zai tsaya ba yana Allahumma sallim Allahumma sallim Allahumma sallim ana wucewa da halitta duk sai ya wuce da al'ummarsa duk wanda ya ce la ilaha illa manzo Allah sai ya sai ya wuce da shi to amma su ka kafare fa sai a ce waqifuhum a ce mala'iku ku dakatar da su innahum mas'uluna su ababan tambayo ne haka za a dakatar da su a wannan waje na'am shine kaga shine kaga hadisi yake tabbatar da haka hadisin turmuzi da yake cewa la tazulu qadama ibnu adama yawmal qiyama hatta yus'ala an shababihi fima abalahu wa an umrihi fima afanahu wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu wa an wa an ilmihi ma za amila bihi wa an umrihi fima afanahu wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an ilmihi ma za amila bihi haka za a tambaye shi rayuwarsa a yaya ya karar da rayuwarsa dukiyarsa ta yaya ya same ta yaya ciyar da ita iliminsa ta yaya ya aiki da iliminsa samu dace
ما لهم لا تناصرون za a ce da su malakun la tanasaruna to me yasa ba kwa taimakon juna irin yadda kuka saba yi a duniya a duniya in wani ayi- abu ya samu wani wannan ya taimaka wa wannan wannan ya taimaka wa wannan to me yasa anan ba kwa yi suna fa- za na'am بل هم يوم مستسلمون bari lamarin ba haka bane su a wannan yini mustaslimuna masu miƙa wuya ne yawwa suna makaskanta sun miƙa wuyansu kuma sun zama basu da kace basu kuma sayar da aka yi da su sun zo hannu to suna hannun Allah mala to shi ga mumini da zai yi tunani shi yasa wanda ya fi ka sanin Allah ya fi ka tsoron Allah yanzu wanda ya fi ka wanda yake su a- shi arifi wanda yake mai tsananin tsoron Allah yanzu kai kana kana jin wannan kana jin fargaba to shi wanda yake arifin billahi duk wannan abin ji yake uwa a cikin sa yake ji yake uwa saboda tsananin tsoron Allah yadda ai shi Allah da da duniya da lahira a gurin Allah duk ɗaya ne yadda in ka je lahira kake a a damƙa a hannunsa ba yadda za ka yi a hannun to a nan duniyar ma haka ne a cikin damƙarsa kake sai yadda ya da kai to shi wanda arif- wanda yake arufin billahi a nan duniyar ma ji yake gabaki ɗaya na cikin damƙar ubangiji kullum cikin razin yake da Allah bai san yau ya- yaya duniya za ta kaɗa da shi bai san ya za a yi da shi ba a duniyar ma ba ma- ba ma sai a lahirar ba yawwa shi yasa kaga a cikin kasarun nufus ce ke faɗan ike cewa da su bayan Allah da za a ce yanzu za eh, yake cewa wahalu ahalin lahi inda ɗulu'i ruhihim ka halika inda naza'i ya ce su arufin billahi wanda suke waliye na Allah yadda halinka yake zamowa yayin fitar ranka ka san idan rai ya zo maƙogaro duk wanda ransa ya zo makogoro ya tabbatar cewa zai tafi lahira a wannan lokacin karkaɗe komai ba sai an ce ma ya karkaɗe komai ba shi da kansa a lokacin zai ji baya buƙatar komai sai Allah Allah yake buƙata to su ahalin layi tsayin zamansa a duniya a cikin wannan yanayin suke tsayin duniya inda ya kai arufin billahi din a cikin wannan fargabar yake yadda kake jin tsoro in rai ya zo gargara ka tabbatar mutuwa za ka yi to shi ga baki ɗin rayuwarsa a cikin wannan halin yake shi sa da za a ce masa ga mala'ika mutuwa ya zo zai ɗauke shi imaninsa ba zai ƙaru ba da da ƙwayar zarra kai ko yanzu kana gan wani tsoro sai imanin ka ya ƙaru jirgin sama kawai za ka hau sai ka ji imanin ka ya ƙaru saboda ka tabbatar ka shiga cikin wani yanayi to su kwa wanda yake arafin ballaya ka ji yadda suke yasa in kana da'awar ma sanin Allah in ba haka kake ba kama ajiye su arafan ka ji yadda suke na'am yace to sai shashin su ya fuskanci shashi ya ta sa'aluna suna tambayar junansu suna zargin junansu kuma su kafarai ya ce su mabiyan kenan su wanda suke mabiya suke bin su manyan kafaran sai su je to ai hakika ku ku ne kuka zamo kuna zuwan mana anil yamini ta jihar da zamu yadda da ku da rantsarantsi kuna ta zuwan mana ku ce kaza ku ce mana kaza har sai da ku kun ja mu sun ja su sun raba su da Allah su kuma su can shugaban su ce a'a bari dai ai da mun kuma ba ku zama masu gazgatawa ba inda kun zamo masu gaskiya cikin imaninku ko me aka ce muku ai ba za ku yadda ba yawa in kaga mutum an ce wani ya ja shi a rashin bin Allah ya raba shi da Allah ya raba shi da addini damun shi ma akwai rashin son addinin a tare da shi in abin ya kama shi wani ba zai ja shi ba ya jayu in dai da gaske ka rike abin da gaskiya sai su ce da su ai mu ba mu da wani iko a kanku da za mu muku ƙahariya mu tilasta ku a kan binmu bari dai damun kuma kun zama mutane ne kawai batattu masu ƙetare iyaka kuma damun batattun ne shi sa da aka zo aka gamu kuma sai kuka bi in ka ga mutum an ce wani ya ja shi akan rashin gaskiya damun shi ma ko rashin son gaskiya a tare da shi amma in dai da gaskiyar da gaskiyar a tare da kai abin da kake din ka tabbatar gaskiya ne wani bai sai jaka ba in kaga kabi to kai ma dama akwai wata dan nufakar a tare da kai kenan sai su ce don haka sai faɗin ubangiji da azaba sai waje ba a gare mu ma'ana a gare su faɗinsa da yake cewa la'amula an na jahannama min aljinnati wan nasu ajma'in cewa zai cika jahannama da mutum da aljanu baki ɗaya na inna la za'iquna haƙiƙa mu ga baki ɗaya mu sai su faɗa ka masu ɗanɗanar azaba ne fa a gawai naku fa a gawai naku sai muka ɓatar da ku saboda illar cewa inna kunna gawuna damun ma mun zamo batattun ne fa innahum haƙiƙa su a wannan yini na alƙiyama sun kasance masu tarayya ne fil azaba a cikin azaba Allah ya ce haƙiƙa kamar yadda muka aikata ga wa'annan to haka muke yi ga waɗanda suka ce mujrimai wanda ba su ba duk wanda yake mujrimi wanda yake kafiri aka Allah yake masa Allah yana azabta shi da me bin da wanda ake bi shi yasa babu abu mafi muni irin shirku da Allah irin ka tare ya Allah da wani abu yawwa ita kuma kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi mutum yana iya wayuwa gari yana mumini zuwa dare kuma shikenan shirka ta zamo kuma ta shige shi mutum sai ita shirkar yadda ka san sai ta shiga ma mutum bai sani ba yawwa shi yasa ake kiyayewa yawwa duk wani abu komai Allah yana gurin Allah komai babu komai babu kowa komai da ka sani yana gurinsa shine mai komai shine mai kowa duk rayuwar wani ba hakika ba ce ikon wani ƙarya ne mai duk wani abu na wani ƙarya ne jin wani ƙarya ne rayuwar wani ƙarya ne sai ta Allah Allah kulli shi in ma halallah batila yawa duk abin da ba shi ba ƙarya ne to zuciyarka in tana hudurin haka tana ganin haka tana jin haka to sai ka huta ita zuciyar ce ruhin ne zai dinga ga hango haka ba wai da baki ba ƙarshen ta wanda ya ɗanɗan wannan ma in ka gan shi sai ƙarshen ta ka sami cikin jin daɗi cikin matansa cikin iyalansa ana kuma da ma'amalarsa amma kuma can cikin zuciyar a ƙone take ba abin da yake fuskanta irin in ba Allah ba wani waka same cikin ma'amalinsa na yau da gobe amma zuciyar tana can tana duban Allah to zuciyar ake so ta duba komai in ba Allah ba ga cewa la ilaha illallah nan ta tabbata duk abin da ba shi bai zama ƙarya ne in dai ba Allah ba kai shu'urinsa a cikin zuciyarsa ƙarya ne na'am
إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون kaji innahum haƙiƙa su sun kasance idan aka kirawo su zuwa ga la ilaha illallah shine za qila lahum ko kuma idan aka ce musu ku faɗi la ilaha illallah yastakbiruna sai su dinga girman kai su dinga girman kai akan la ilaha illallah ga ta kuma ita kuma mutum ba zai taba zama mumini na haƙiƙa ba mumini na gaskiya sai da la ilaha illallah in dai mumini ne kana so ka zama mumini mai imani na hakika sai da la ilaha illallah saboda ita la ilaha illallah ita ce ta bambance tsakanin musulmi da kafiri ita ce kofar da mutum zai shekaru da shekaru yana cikin kufuru yana cewa la ilaha illallah a yau ya mutu ya zama musulmi ya zama mai imani ita la ilaha illallah kuma ba shi yasa kuma shi kuma shi yasa kaga a cikin hadisi iki- wa- sahabbai suke tambayar manzo Allah hadisin a cikin hadisin abu huraira kaga na imamul buhari yake cewa yake cewa man qala ya harji minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi wazn sha'iratin min khair wa ya harji minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi wazn burratin min khair duk wanda ya ce la ilaha illallah in dai ya faɗe ta da baki yana faɗatta to ko ya shiga wuta zai fito in dai a zuciyarsa akwai miskalar zarratin na alheri ko ya shiga zai fito to ba abin da yake hana mutum zaman wuta ko ya hana ya shiga wuta ko dawwama a wuta irin la ilaha illallah kaga abu hurairu yake tambayar manzon Allah ayyun nasu as'ad bi shafa'atika yawmal qiyamati ya rasulullah wani abu ne wane ne yafi samun azr azr- ar- azurta da samun cetonka yafi samun arziki da samun cetonka sai ya ce man qala la ilaha illallah khalisan min qabl qalbihi wanda ya faɗi la ilaha illallah yana mai ihlasi da ita a cikin zuciyarsa shi yasa kuma za ka ga kaga a can dai cikin hadisin abu dawud yake cewa laƙinu mautakum la ilaha illallah in an ga mutum yana cikin halin mutuwa ku laƙana wa su mamatan ku la ilaha illallah ku dinga musu talqina ai ta gaya musu la ilaha illallah dan in ya tafi da ita ya zama mumini ya zama waliyin Allah shi yasa alhamdulillah za ga mu masu bin tafarkin sufaye babu wanda ya fi mu faɗan la ilaha illallah wannan ba karamin godiya za mu wa Allah ba dan haka mu ta faɗan la ilaha illallah mu ta faɗan la ilaha illallah kada mu bata ta huta ballantana kuma mu alhamdulillah mu tijjana ba za ga mun ɗauka mun ɗora wa kanmu lazimi dole kullum sai mun faɗi la ilaha illallah sau ɗari uku wannan na wajibi kullum sai mun faɗe ta kullum sai mun faɗe ta sai mun yi lazumin safi mun la ilaha illallah ɗari da yamma mun la ilaha illallah ɗari mun zo a wazifa mun la ilaha illallah ɗari kullum sai mun yi to kaga yanzu wanda ya tafi a cikin wannan ai kaga ya more ko yana cewa mun kana akhiru kalamihi la ilaha illallah da halal janna duk wanda ya zama ƙarshen maganarsa shine la ilaha illallah to wannan ya shiga aljanna to da safe kayi in mutuwa ta zo da safe kayi la ilaha illallah ka zo kayi auzifa da daddare in ta zo la ilaha illallah da yamma nan da an jima mun yi lazumin yamma ko ka yi lazumin yamma shi ma in mutuwa ta zo ka yi la ilaha illallah karshen ta wanda baya dariƙa wata ran sai manta bai ce la ilaha illallah ba amma duk wanda yake cikin dariƙa dai da wuya dai ya manta bai la ilaha illallah ba yasa mu alhamdulillah kullum sai mun faɗi la ilaha illallah kullum sai mun faɗi la ilaha illallah sai shugaban nan namu Allah ya saka musu da alheri da suka dora mu akan wannan hayya ta faɗin la ilaha illallah kuma Allah ya sa in mun zo wafati mun zo mutuwa ya zama kalmin mu ta ƙarshe ya zama la ilaha illallah Allah ya mana haka albarka annabi sallallahu alaihi wasallama اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أقولك ولك لما سبق أنا أصر الحكيم هدي إلى صراطك المستقيم حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله na'am bismillah amin fatiha da salatul fati
Wow.